أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا بركة مدسادوا أو أن مسلاتي من تارع البركة مسجد عثمان بن عفان بنتي غبا كراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم wallafa wa sa'ad yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisin mu na 72 a cikin karatu wannan littafin muna ɗaya ga watan muharram hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 Allah Allah da targamu abin kamar kamar wasa kamar jiya 1444 ta danna kuma yanzu gashi nan Allah ya kai mu 2445 muna fata abinda muka aiwatar a shekara da ta gabata ya sanya dukkan su karbaku ne kuma ya sanya kurakuran da muka yi Allah ya riga ya gafarta mana su ya sanya kuma wannan shekara da muka shiga ko sabon lissahi da aka shiga Allah sanya ya datar da mu da iya ibadu wanda suka dace da bawaye wa ubangijin shi kuma sanya karba ku da ibadunmu ya kare mu ya kare zuri'a mu da dukkan wani sabo da abin da zai sanya mu kasance mun shiga cikin hushin ubangiji hakikatan abu ne wanda ba bako ba duk lokacin da bawa ya kalla abin da yake tahiya a kullum duk lokacin da kwanuka za su karu daidai da minti ɗaya idan ya karu to yana ƙara kusantar da kai ne da kabarinka kuma abin da ya riga ya wuce baya baya yiwuwa ya sake dawowa shi sanya ubangiji a cikin alkur'ani shi cikin suratul hashar yake mana bayani akan mu guji hakan yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa litanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah jin tsoron Allah samun takawa shi shine ka tsaya tsayin daka abinda aka umarce ka kazo da shi abinda aka hane ka ka nisance shi qat'an shi kuma umarni ka zo da shi daidai gwargwadon iyawarka kuma mutum ya jiraye abinda zai abinda ya ya jirayi sakamakon shi na abinda ya aiwatar a rayuwar shi ta nan duniya wajibin mu ne ba wai haka ba ubangiji ya kawo mu wannan duniya ba ya kawo mu ne don wata muhimma wannan muhimman ba karaman muhimma wace ba duk da dan adam zai dauke ta ba wani abu ba an halice mu da mu da aljannai ba dan komai ba dan mu bauta wa ubangiji ubangiji bai nema ba a kawo agun mu ba mu ta yi yi bauta mu ta yi yi kwadago mu hada abin da zan mu hada mu tono abin da za mu tono dan mu kai mai dan mu bashi wani arziki hasali ma ubangijin nan shi shine mai arzitawa yana ba da wannan ni'imar da wanda ya ga dama da wanda bai ga dama ba da na kirki da na wanda yake na banza amma dai kan mu sake mu dukufa akan wannan tunanin na neman duniya ya hana mu neman abin da ya kawo mu wannan rayuwar ta duniya wajibin mu ne mu tsaya mu ringa yi wa kanmu lissafi akan abin da ya riga ya gabata shin ka aikata abin da abin da ka aikata a tsawon shekara tsawon kwana 300 da wani abu da suka da suka gabace ka shin ka aikata wani abu wanda yau da ubangiji zai amshi ranka ubangiji zai kalli wannan abin ya maka gata ya sanya ka gida aljanna ko baka aikata ba imam turmuzi ya wutar daga hadisi hadisin hadisin hadisin shaddad bin aus daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa alqiyisu man dan nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man ittaba nafsahu hawahu wa tamanna ala Allahi al-amani yake cewa kaga wanda ake kiran shi mai hankali tsagwaron mutum wanda yake wanda yake da cikakken hankali yake cewa shine wanda yayi wa kanshi hisabi a nan rayuwar shi ta nan duniya kamun gobe hisabin gaskiya kamun gobe hisabin gaskiya zo yake cewa amma dai kaga kuma ya aiki aiki aikin da zai sadar da shi ko zai sanya wa yawanye a gaban ubangiji bayan mutuwar shi yake cewa kaga wanda yake nakashashe wanda yake al'ajiz yake cewa shi ne wanda ya bi son zuciya shi ya yi ta gura-ta-gura ce in an ce Allah samu aljanna so su ne ‘yan gaba-gaba su ce amin amma riwo aikin shiga aljannan ba shi ba ne ba haka hadisin da abdullahi bin umar shi ma ya rawaito hadisi ne wanda imam ibn maja ya hutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ci abdullahi bin umar yake cewa na kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani mutum daga cikin mutanen ansar ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallama sai yake tambayan manzo Allah yake cewa ayyul mu'minina afdal manzo Allah wani wani wani wani samfarin mummuni ne wanda yake kowanne fadala manzo Allah yake ce mai ahsanuhum khulqan wanda yi su kyawun hali wannan shi ne mafi makuratar fadalar mummuni ya kasance wai ba imanin ba za a huto sallah da kai ba ayi kaza ayi kaza ayi kaza da kai ya kasance kana da halayya mai kyau an tambayi Aisha yaya halayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake take cewa ai halayyan manzo Allah in kana so ka gansu da abinda manzo Allah yake aikatawa shine ka karanta alqur'ani duk abin da ka gani a cikin alkur'ani wannan shine halayya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tace khulquhu alqur'an yake cewa to mafi fadalan mummuni makurata fadala a cikin mummunai shine wanda yake kyawun halayya yake cewa baya da haka sai yake sai yake cewa to a cikin mummunan wane ne yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa akiyas shine mafi hankali a cikin mummuni shi kuma wane ne mafi hankalin shine aksaruhum lil maut zikra shi ne wanda a duk lokacin da ya zamana zai ringa ambatan mutuwa in ga an wuce da gawa zai tuno lalle wadda kwai wata rana wani ma wadda ba yadda aka ɗauki wannan mutumin haka ne ma za a ɗauki aka yi wannan shi ne mai hankali kuma ku duk wanda ku yi san lalle da kwai wani abu wanda yake jiran shi wanda idan ya tarar da ubangiji akan wannan abin da yake jiran shi za a yi mai hisabi hisabin na in ma ya kasance a wanye ko kuma a ƙi wanyewa to lalle wannan mutumin zai tsaya mai da hankalin shi yayi abin da aka turo shi da shi sakarci ne da tawaya ce mutum ya kasance kullun yana tahiya ya shashantar da abin da yake gaban shi ya shashantar da abin da aka aiko shi rayuwar nan dan shi ba a ce ba kakka nemi duniya ba wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta rabanka a wannan rayuwar ta duniya yanda aka baka dama aka ce idan an gama sallah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah a tayi a baza a bazu a saman doron kasa a nemi arzikin Allah bai kamata ba wannan neman arzikin ya sanya kamance kwata-kwata da abin da ya kawo ka wannan rayuwar ta duniya shine wannan bauta shine lokacin da daga cikin salaf kamar manya-manyan sahabbai Abdullahi bin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi kamar yanda Imam Ahmad ya hutar da asar'in yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa junanku hisabi kamun lokacin da za a yi muku hisabi in dai kai kama kanka hisabi to zaka gani ina ka samu tawaya ina ne inda baka yi daidai ba miye kai wanda ka rage miye wanda kai ka ƙara kana so ka ƙara yin abin da ya wuce shi yake cewa zinu anfusakum qabla an tuzanu ku auna kawunanku kamun a auna ku tabbas da kai ranar da zamu zo za a yi mana hisabi za a auna mu a ga miye muka zo da shi wani kaya muka zo da shi wannan kayan da muka zo da shi ko wannan guzurin da muka ɗauko muka taho da shi shin ya isa ubangiji ya kalle mu da rahama ya sanya mu gida aljanna ko kuma baya ga haka yake cewa fa inna ahwana alaikum fil hisabi gadan an tuhasabu anfusakum yawm wanda zai yi samun sauƙi a hisabi a gobe kiyama shine wanda ya yi wa kanshi hisabi a wannan rayuwar ta duniya ka kalla me ka aiwatar a dukkan tsawon kwanukan nan shin azumin da ka aiwatar a cikin watan ramadan kana da yaƙinin ubangijinka ya amshe shi shin abubuwa kaza da kaza da kaza da kake yi sadar da zumunci da kake yi ka tauye ko kuma ka ƙara ko kuma ya rage akan abin da ka yi shekara da ta gabata wani yana da kyau mu ringa yi wa kanmu yaya yanayi na yake yaya mu'amala ta da ni da 'yan uwana a waccan shekarar da wannan shekarar ta zo kuma miye kamata in yi a wannan shekarar yaya sadar da zumunci na yake yaya tsakanina da ubangiji menene na kasance ina aikata shi a wannan shekarar wanda ni kaina na sani bin kyautatawa kaina ba miye nake aikatawa wanda suke kusantar da ni da Allah in gani na na rage ko kuma na ƙara wannan duka abubuwa ne wanda ya kamata a ce mun sanya mun sanya su a cikin ma'auni wanda zan mu yi wa kanmu hisabi mu gani ina ne muka tauye mu ƙara ina ne inda muka yi muka gaza yi mu aikata Allah ya tarda mu ka dauka malamai salaf sosai sun yi magana akan yana da kyau mutum ya san ina ya sa gaba a rayuwar shi a hankalin da ake waɗi shine wanda ya san mi zai tanada wa kanshi saboda gobe kiyama rashin hankali da wauta shine wanda zai wohintar da abin da yake jiran shi a gobe kiyama ya rike wannan rayuwar ta duniya bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa duk wanda yace zai fifita rayuwar duniya akan gobe kiyama to tabbata fa rayuwar gobe kiyama ko ita ce wanzanza wannan ma ko yau ko gobe karewa take in waye ka gani za a ce maka yau ko gobe Allah ya dauki kayan shi kuma ba wanda ya san lokacin وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت arai ba ta san ba miye zai ta aiwatar in ta huta daga cikin wannan masallacin kai a cikin masallacin nan ba ta san ba miye zai wakana ba nan da bayan minti ɗaya wanda za ya zo ba kuma baya da haka ba wata rai wadda ta san a ina Allah zai amsharanta a yaushe ne za a amsharanta da haka mu yi kokari mu yi wa kawunan idan mun yi wa kawunan wallahi tallahi ubangiji ya sani Ubangiji ya san yadda za a yi da mu ƙarƙashin rahamar shi ya sanya mu gidan aljanna. Allah datar da mu. Darasinmu na yau shi ne zan mu tashi sabuwar shakhsiya shi ne Abdullahi bin Abbas. Abdullahi bin Abbas shi ne wanda ake mai kinaya ko kuma take da rabbani hadhihi al'umma. Malami mai tarbiyyantarwa na wannan al'umma. da an ce malami mai tarbiyyantarwa shi shine wanda yake karantar da ƙananan ilimi sannan zuwa manya-manyan ilimi wanda Allah ya ba shi baiwa ta ilimi shi kullum hamun shi ya za a yi a zamuna a karantar da al'umma ya karantar da su iliminsu ya karantar da su yaya za su yi aiki da wannan ilimin da ya karantar da su wannan su ne ake kiransu الربانيين شيني تن ubangiji a cikin Ali Imran walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna malai yake cewa man huwa wane ne wannan malamin Abdullah ibn Abbas yake cewa innahu habrul umma ai wannan Abdullah ibn Abbas shine babban malami na wannan al'ummar idan an ce alhabar yana nihin ainihin mai tsabarin ilimi ko kuma a ce albahar ko kuma a ce teku na ilimi wanda Allah ya riga ya hada mai ilimi wanda kowa zawwa yake yi ya kwashi abin da ya kwasa ilimin da yana nan tare da shi shine malam mai ta'iya yake cewa yazidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadadda afwan huwal huwal abdul muhannadu laysa laysa yanbu har zuwa lokacin inda yake cewa baitin ya shige mani amma dai a ma'ana abin da yake bayani yake cewa abu ne wanda wanda a taskance yake wani barawo bai isa ya zo ya dauke shi ba kwasarwa za a yi a baka a baka a baka kuma wanda aka bakan yana nan ba wani abu wanda zaka gani yana karuwa da da da da da yana karuwa a tare da mutum kamar ilimi lokacin da yake huddawa yake bada shi shine yake cewa yanzu bi kasratil infaq minhu shi wannan ilimin yana karuwa ne a duk lokacin da ake ciye da shi ake bayar da shi a lokacin nan ilimin yake karuwa sabanin dukiya ita kuma ana bada ta ne ana huddawa ana mekawa ana sanya ta cikin wanzu shagulula ita kuma tana ragewa sai dukiyar da aka bada ta dan Allah fi sabilillahi ita ce daidai idan mutum ya nuna mai lalle ta ragu amma dai a hakikatan ba ta ragu ba shine yake cewa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da bawa zai ciyas don Allah to ubangiji zai maye mai gurbin abin da ya ciyas don shi hedi ido ya nuna ko ido ya gani kamar an bada amma dai Allah zai dadada wa wannan dukiya albarka kuma ta inda ba a tunani ubangiji ya haɓaka ta to haka shi kuma ilimi duk lokacin da bawa zai zamuna ya karantar to a lokacin da ilimin shi yake karuwa karantawa da kake yi Allah zai maka wani fatahi ko karanta wata mas'ala daya zata sanya ka janyo wa'ansu mas'aloli gomomin mas'aloli ka fa'idanta da su yake cewa to wannan malamin shine innahu habarul umma shine malami na wannan al'ummar ko kuma kace innahu bahrul umma shine kogi bangaren ilimi na wannan al'ummar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya da haka yake cewa faqihul asr kuma malami ne na fiqh na zamanin shi shi malami na fiqh shine malamin da yake iya yin ijtihadi yayin istinbadin nassi na shari'a ya tabbatar da wani hukunci kalkashin wannan nassin na shari'a yake cewa to faƙihi ne kenan masani ne na wannan addinin yaya za a shiga a huta a hutar maka da da hukunci na shari'a shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah ya so shi da alkhairi to Allah zai sanya ya fahimci wannan addinin ya kasance ya san ilimin sunna ya san ilimin alqur'ani yana iya istinbadin nasi ya hutar da hukunci wannan shi ne ake kiran shi da alfaƙi baya da haka yake cewa wa imamu tafsira jagora ne wurin malaman tafsiri in dai kana son fassara ayoyi na alƙur'ani to ka zo kan abdullahi bin abbas ka tsaya za ka samu abin da kake so baya da haka yake cewa abul abbas abdullahi shi ne baban al'abbas yana da ɗa wanda ake mai alkunya da shi shi ne al'abbas abul abbas yake cewa sunan shi shine Abdullahi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu mafi kyawun sunaye shine kusanya mafi kyawun sunaye sune Abdullahi Abdurrahman to ya an sanya mai suna wanda yake daga cikin mafi kyawun sunaye shine bawan Allah shine Abdullah yake cewa ibnu ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dan babban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama shine al-Abbas bin Abdul Muttalib shine Abbas dan Abdul Muttalib yarda Allah shi tabbata a gare shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya tarar da baffofin shi ya tarar da Hamza bayan sako ya isar Hamza Aqil duk da Aqil shi bai musulunta ba da da da da da da Ja'far da shi al'abbas wa'innan su ne babbofi ƙannun uwaye da yayi wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tarar da su a cikin rai amma dai ƙarshe ba wanda yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama saura in ba shi al'abbas ba shi ne ke bayyana mana lalle shi baban wannan bawan Allah wannan wannan sahabi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama abdullahi shi ne al'abbas babba na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa sahiban nabiya sallallahu alaihi wasallama nahwan min 30 shahran ya abokanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a matsayin yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin sahabi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kusan wata 30 cir tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wata talatin duk wannan hadisan da kaji ana ana abdullahi bin abbasin an abdullahi bin abbasin a wata talatin dukkansu ya haɗe su ya kasance aka lissafa shi daga cikin mutane guda bakwai wanda suka yi kowa yawan rawaito hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya albarkanci ilimi ya albarkanci rayuwa tsawon wata talatin karai yake cewa wa an ibn abbasin qala توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشر سنة وقد ختنت وقد ختنت wannan asarin daga shi Abdullahi bin Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa tuwfiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an karbi ran shi wa ana ibnu 15 sana wa ana ibnu 15 sana ina dan shekara 13 kadai a rayuwata lokacin da aka amshi ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi yake nuna maka an ahe shi a shekara nawa a'ahi abdullahi bin abbasin shekara nawa kamun hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shidda shekara biyu shekara goma sha biyar aka ce kinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara nawa yayi eh eh a garin madina shekara nawa yayi goma yayi ko in ka hudda shekara sai ka ce shekara biyar kamun hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka ahe shi a cikin wannan riwaya amma dai hakikatan kalkashin athar asaru wanda suka zo akan shi rayuwar shi Abdullahi bin Abbasin an ahe shi shekara uku kamun hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sabida mi sabida manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya mutu shi abdullahi bin abbasin yana ɗan shekara goma sha uku wannan ita ce faɗa mafi rinjaye a kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya mutu abdullahi bin abbasin yana da shekara goma sha uku a rayuwa kenan an ahe shi shekara uku kamun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hijira a garin makka yana ɗan shekara uku aka janyo shi aka yi hijira tare da shi aka zo kuma ya fara ɗaukan abin da ya ɗauka wurin manzan Allah daga shekara takwas abin da ya gaba yake cewa annabi yukhbiru bi maulidi annabi mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana ba da labarin aihuwar shi abdullahi bin abbasi yake cewa an ibn abbas qala haddathatni umm al-fadl bint al-harith qalat baina ana marratun wan nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi al-hijr faqala ya umm al-fadl قلت لبيك يا رسول الله قال إنك حامل بغلام قلت كيف وقد تحالفت قريش لا يولدون النساء قال هو ما أقول لك فإذا ودعتيه فأتيني به فلما وضعته أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه عبد الله وألباه بريقه قال اذهبي به فلتجدنه كيسا قال فأتيت العباس فأخبرته فتبسم ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا مديد القامة فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه فقبل ما بين عينيه وأقعده على يمينه ثم قال هذا عمي فمن شاء فليباهي بعمه فقال الأباس بعد القول يا رسول الله قال ولا أقول وأنت أمي و و وبقية آبائي والعم والد وانا أثر إن دقشي عبد الله بن عباس يرد الله اشتبتها أغريشي أثر ني وانا إمام الطبراني يهتر رشي إمام الهيثمي إنغنت إسناد شي yake cewa haddasatni ummul fadl bintul haris ummul fadl ya al haris ta bani labari take cewa baina ana marratun yayin da na kasance ina hucewa wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fil hijr manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin daki faqala sai yake cewa wannan tun kamun ayi hijira tun kamun ayi hijira daga garin Makka zuwa garin Madina sai yake cewa ya ummal fadl yake ummal fadl qultu sai nake cewa labbaika ya rasulullah ina amsawa ya kai ma'aikin Allah shine ai kuma fada ta ubangiji da yake mana ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum ya ku wanda kuka yi imani da Allah ya ku wanda kuka yi imani idan manzan idan Allah da manzan shi suka kiraye ku su jiyasu da ku abin da zai rayar da ku shi ne faɗa ta Allah da manzan shi ya ce to wajibinku ne ku amsa ne wannan umarni ne aka yi mana amsa mana lokacin da za a kiraye ka manzan Allah zai kiraye ka labbai ka wasu ade ka ya rasulallahi take cewa na amsa ya ma'aikin Allah gani kiran da kake mini ganin nan na kawo kaina ƙala sai ke cewa innaki hamilun gubbi gulamin yake cewa ya ke umar fadl kina ɗaukewa da cikin wani yaro wannan haɗa ce ta manza Allah sallallahu Alaihi wasallam wa ma yan tsiko anil hawa ba wani bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda ya isa iya baka labarin abin da yake ɓoye shi ma manzan Allah abin da aka ba shi labari ya ba da labarin shi wannan ba a kiran shi gaibu shi ne irin confusion da muke yi sai a ringa cewa da kai wani wanda ya san menene gaibu za ka ga wa'ansu ‘yan damfara za su ringa cewa aiwa ne ya san abin da ma ba a haɗa wa manzan Allah ba ya san gaibu ya san kumfa ya ba wani wanda ya san wani abu daga cikin abin da yake gun ubangiji sai abin da ubangiji ya ga dama ya bayyana wa manzan shi kuma a halin da ya bayyana wa manzan shi wannan abin ya huta daga cikin da'irar gaibu shi ne yake bayyana wa illa manirta zamir rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rashada ba wani abu wanda wani manzo wanda zai iya hada sai abin da ubangiji ya yarda ya sanar mai da kwai abubuwa guda hudu wanda babu wani wanda ya san su in ba Allah ba shi ne ubangiji kalkashin kalkashin karshen suratu ta ta ta luqman ubangiji yake bayyana mana yake bayyana inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaysa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut lalle Allah shine yake da ilimin tashin kiyama an tambaye manzan Allah yaushe ne yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yujalliha liwaqtiha illa hu yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha sun tambaye shi yaushe ne tashin kiyama yace wato ba mal mas'ulu anha bi alam min as-sa'il lokacin da mala'ika jibril ya zo yake cewa yaushe ne yake cewa to mai tambayar ba shi bane mafi sani akan wanda ya tambaya ba shi ma wanda ya tambaya shi ma a cikin duhu yake inna Allah indahu ilmu sa'a Allah kadai yake da lokacin tashin kiyama kurmu an ba mu mure lamu an ba mu lamani an ce mana da kai alamomi wanda za su wakana wannan daga cikin alamomin ga sanan muna rayuwa a cikin su wanda ko yau ko gobe kurun ubangiji yana iya hutar da manya-manyan alamomi a huce shikenan sai labari daga cikin manya-manyan shine khurujud dabba shine a can cikin luqman ubangiji yake bayyana mana idan wannan idan lokaci ya zo ita dabba zata zo zata ringa musu bayani an lalle mutane bisa fahimta abinda wasu ke cikewa sun dimauci ba zai tana mana ayar ala musa eh ƙarshe cikin cikin cikin cikin suratul furqan eh wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun idan lokaci yazo Allah zai hutar da wannan dabba dabba ce wadda ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya wasafa ya wasafa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya ba mu labaranta dabba ce baka iya gane gabanta akan bayanta baka iya gane kanta da hutsiyarta saboda ta jike dukkanta da gashi za ta zo da za ta dinga ma mutane mutane annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun lalle mutane akan ayoyinmu ba sa hankalta ba sa fahimta ba sa lura sun ɗimoce suna nan suna taɓa wannan wannan gawan shanu haka rutawan masihu dajjal shi ma za ya zo za ya yi abin da zai yi tsawon kwana arba'in a huce wurin yake cewa bayan haka inna allaha indahu ilmu sa wa yunazzilu al-ghaysa wa ya'lamu ma fil arham Allah shine kadai mafi sanin lokacin da za a sabkar muku da gizagizai ba wani wanda ya isa ya sabkar da su in ba Allah ba duk wani abu da zan mu ringa halibawa a sama mu ringa tunani mu ringa kirdado duka duka duka shirme ne in Allah in bai ga dama ba ba wani abu da aka isa a yi yake cewa kuma baya da haka shine wanda ya san abin da yake cikin cikin ma'aifa ba wani wanda ya isa duk irin ci gaban technology daga nan har zuwa ranar da za a tayar da kiyama ba wani wanda zai iya haddade maka ya ce ga abin da yake cikin ciki har yanzu tawakkoi ne ake sai dai a ringa kirdado a ce kaza ne amma dai ba wanda zai tabbatar maka ya ce kwarai ku kaza ne wanda za a kaza ne za a samu kurum wa yunazzilu al-ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada ba wata rai wadda ta san abin da za ta aiwatar a gobe wa ma tadri nafsun ma bi ayyi ardin tamut kuma ba wata rai wadda ta san a ina ran za a bushe shi kun gani wannan abu ne wanda yake nuna mana ba wani wanda ya san ilimin gaibu in ba Allah ba shi kuma duk abin da manzan Allah ubangijinsa zai yaye mai ya gan shi ko ya karantar da shi ko ya ba shi labarin shi wannan baya daga cikin ilimin gaibu shi sanya matsala ta ilimin gaibu wajibi ne mu rigayin mu tabbatar wa kanmu a aqida ta ahlus sunna wal jamaa ba wani wanda yake masanin ilimin gaibu in ba Allah ba wannan labari aka baiwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake baiwa ummal fadl labari lalle tana ɗauke da yawon rubbama a ita a lissahinta babu komi a tare da ita amma dai manzan Allah ya ba ta labari lalle tana ɗauke da wani yawon ƙultu ummal fadl sai take cewa kaifa wa ƙatta halafat ƙurashin layu da dunan nisa take cewa taya alhali ƙureshi ta rigayi ta yi rantsuwa ta rigayi ta ɗau alƙawali ba za ta aihu ba ba za ta aihi biya mata ba sai ki ce mata ƙala wa huwa ma a kudu laki shi ne dai ni dai abinda nake baki labari a tare da ke da kwai ɗa ɗa namiji fa'ida wa ba a tihi fati ne bihi idan kika aihidan ki zo mini da shi falamma wa ba a tuhu ummul fadl ke cewa lokacin da na aihe dan ataitu bihin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sai na zuwa manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi da wannan dan fasammahu abdullahi manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi sai sanyawa wannan yaron abdullahi shi kuma shi me yake yi wa manzo Allah matsayin ku zai yake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya sanya mai abdullahi sabida sabida manzo Allah ya bayyana mana mafi alkhairan sunaye shine Abdullahi Abdurrahman take cewa wa albahu biriqi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai mai tahaniki da da yawun shi wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan an yi aihuwa ayi wa yaro kiran sallah a bangaren kunnen shi na hannun dama baya da haka a sanya mai suna sannan a mai ta haniki shi shi ne a same yawo a samun ko da bino ko zuma a tattamuna da yawon wanda yake waliye shi ma'ahin shi ko wani wanda ma'ahin zai turo ko ma'ahiyar shi a sanya a sami a baki ya tsotsi wannan wannan yawon wannan yana daga cikin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wadda da yawa mun yi ihmalinta wannan abun kuma yana da muhimmanci sosai game da yaron game da game da lahiyar yaron kiyaye shi game da shaitani da wannan ana so idan an yi wa mutum tahniki idan an yi wa mutum haka ibn al-qayyim ya kawo a tuhfatul mawlud a tuhfatul mawlud ya kawo cikakken bayani akan abubuwan haƙiƙika wanda suka dace suka ratayi akan akan akan akan akan ma'ayi game da dan shi lokacin da aka yi mai aiwa a sanya mai suna a zo a yi mai tahniki shi kuma tahniki in ma ya kasance a samu zumuwa a sa a laukuta mai a baki ko kuma a tattamna da binu game da yawon ma'ayin shi ko mayin mo yawon waliyin shi ko ma'ayyar shi a sanya a sami a baki ya tsotsa take cewa to ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa Abdullahi bin Abbas shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana tabarruki da komin shi da tuhar shi da yawun shi da gashin shi kai hatta da kakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta da sauran ruwan arwallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana tabarruki da shi kana iya shahawa da niyyar ubangiji ya baka lahiya kana iya shahawa da niyyar ubangiji ya maka albarka ya ƙara maka fahimta duka wannan manzo sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi manzo Allah bai taba hana su ba kuma ya tabbatar da su akan haka haka lokacin da Bilal suka fita yaƙi ne Bilal ya ya ya zuba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ruwa a cikin tantin shi ja yayi arwalla ya huto da sauran ruwan ya huto da ruwan arwallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa minha na'ilun wa minha wa minha fa minha na'ilun yace da kai wanda suke kamfata da kai wanda suke kamfata da kai wanda suke dahawa su yayyawa a cikin su wannan yana daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan kauran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shin muna iya duban girman Abubakar ko girman Umar mu yi tabarruki da shi muna iyawa duk wanda ya sake yayi duk irin girman Abubakar ka sake kai tabarruki da wani abu nashi to hakika kai shirka to ba a bawa abubakar wannan girman ba ina wani wani wani lattijo wanda yake ko wani mushriki wanda yake cikin wani ƙauye tun ƙauyen ƙayau a zo a ringa neman tabarruki da shi wanda ya yi ka wanda da yanzu da zai ce ubangiji da yanzu da ubangiji zai ce wannan garin wannan dukkansu ubangiji ya kasance a musu ruwan zinariya ubangiji wallahi baya kuma ya tashi bai yi amma ruwan zinariya ba a bashi dama a yi me ba a yi tabarruki da wani abu nashi ba sai kai wani sagarai wallahi duk wanda ya yi tabarruki da wani wanda ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama to hakika ya huta da kan turba wadda take siratul mustaqim sai ya sake dawowa ya sake jaddada la ilaha illallah in shi ya san ina ya sa gaba Allah kiyaye mu yake cewa qala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa izhabi bihi ki tahi da shi an kare mu muhimman mu ta kare mun sanya mai suna mun mai ta haniki ki tahi da shi falitajidan na hukayisan tabbas wannan ɗanaki abdullahi bin abin abbas za ki same shi mai hankali ne alkayis shi shi ne mutum wanda yake da tsawaron hankali shi kuma idan hankali ya samu zaka samu kai a buɗe yake komi ɗauka yake kuma komi fahimta yake Bala take cewa fataitul Abbas sai na zo wa mijina babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baban Abdullahi shine al-Abbas fa akhbartu sai na bashi labari abinda yawa kana tsakankani na da ni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa tabassama sai yayi murmushi thumma ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sai ya zo manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi wa kana rajulan jamilan sai take siffanta mana irin irin irin kama irin siffa ta halitta wanda Ubangiji ya yi wa babba na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, su damu ma gidansu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama gidan kyau ne. Take cewa kana ratulan jamilan, ai mutum ne wanda yake mai kyau. Madidul kama yana da tsayin kahaɗu, kasan kwa idan mutum idan Allah ya mai ɗan tsayi to za ka same shi kyan idan ya haɗu da ɗan tsayi za ka same shi alhamdulillahi amma dai da tsayin da kyan zai haɗu da gajarta to za ka samu mutum ya shiga cikin wani hali na haulayi ba ce wa gajarta bata da kyau ba ga su abdullahi bin mas'udin gajeru ne iya gajeru kuma ba ba wani kabri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi ya ciro mai bishiya ya hawo saman bishiya idan ya ciro ya ciro ganye sabon manzo Allah suka hoshe da dariya manzo Allah yake cewa wannan kwabrin nashi da za a dora shi a saman sikeli a dora dutsen hudu a saman sikeli yace wallahi kwabrin wannan nashi da kuke gani siri siri wallahi tallahi da su yarin jaye shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari zaka samu da yawa zaka samu mutum ka kaura mai jiki a rayuwar shi ta duniya yake cewa wallahi tallahi da za a dora shi akan sikeli daidai da faffiken sabro ya yi yarin da ya shi a gobe kiyama sakamakon mi sakamakon bai yi ba komi ba a rayuwar shi ta nan duniya ba shi mutum da mi ake son shi ba da girma ake son shi ba da zuciyar bautata wa ubangiji zuciyar ibada wannan ibada ita ta sanya ka samu yaunin da ya kamata ka same shi a saman mizani gobe gobe kiyama Allah datar da mu take cewa falamma ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qama ilayhi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga al-Abbas manzo Allah sai ya tashi ya tafi zuwa gare shi wannan ba shi ne yake nunawa ba idan ka ga wani mutum ka tashi ka tsaya sai ya zo ku gaisa wannan haramun ne kuma duk wanda ya nema a yi mai haka to ya nemi masa mai nemi makomashi a gobe kiyama ya nemi makomashi a cikin wuta gobe kiyama shi wannan menene wannan girmamawa ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da ɗan yayi umarni da da da mutanen garin Madina su Mu'az al-Khazraj da ya ga shugaban su Mu'az ya taho yake cewa qumu ila sayyidukum fa anzilu ku tashi zuwa shugabanku ku tashi ku tafi zuwa gare shi ku sabko shi ba tashi ba na kurum wane yana so idan an zo shi a matsayin shi na babba kowa sai ya cire tsaye ya tashi idan ba a tashi ba kayi laifi to wannan duk wanda ya nemi haka to tabbas ya nemi makomar shi a wutar jahannama wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yayi umarni a tashi a taryo a ajje mutum kana da bako ya zo ka tayi ka tarbo shi ka zo ka sarke shi a matsayin shi to shine wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya aikata da baban shi ko uncle din shi babban shi shine al-Abbas yake cewa falamma ra'ahu qama ilayhi faqabbala faqabbala ma bayna ainihi sai ya tashi daga mazaunin shi ya tahi ya tarbo shi ya sumbaci tsakankanin tsakankanin idanuwan shi kenan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbata wannan yana daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai mu a kasashen mu na Hausa alhamdulillah Allah ya ya sabke mana zaka samu inda zaka samu an su kabiloli zaka same su yana daga cikin karramawar su duk lokacin da bako za ya zo wurin su to za su yi kokarin su sumbace shi wa'ansu a gehen kai wa'ansu kuma a tsakiyar goshi wannan yana daga cikin karamci na wa'ansu kabiloli amma dai ba kabila ta mu ba in karamci kurun ka tarbo mutum ka mai liyafa mai kyau shine karamci yake cewa sai ya sumbaci tsakankanin idanuwan shi kenan kan goshin shi wa qa'adahu ala yaminihi kuma ya zamnar da shi a hannun shi dama wannan shine karamci duk lokacin da bakonka zai zo na karamci to ka samu wuri mai kyau ka amka zamnar da shi shi kuma haramun ne a gare shi bakon karamci idan ya zo ya zamna akan shi hudin mai gida wani yana daga cikin abubuwa wanda aka haramta daidai idan mai gidan idan ya bada izini wannan kuma yana daga cikin mu a al'adar mu ta bahaushe ba komai bane ba idan ka shigo gida inda ka ga dama za ka zamna in kan kujeran mai gidan ma ka ga dama za ka zamna shi kuma shari'a ba ta dama ba haza ba ta ba da dama haka ba shari'a abinda ta ba da dama idan ka zo gidan da ba gidanka ba inda aka sabke ka nan ne musabkinka bai dacewa ka zamana a kan shimhuda ta mai gida ko saman kujerar shi ta girmamawa a gidan shi idan ya zo wannan kujerar ita ce tahi kujerar sarkin da magara shi ma idan ya zo nan yadda yake ya ɗora falayen shi nan zai ringa hukunci yana yanke hukunci wannan kujerar ba ta dace ba ga wani ya wannan ya zamana akan ta in ba shi mai gidan ba haka kuma daga cikin abubuwa wanda bai dacewa wani ya zo gidan wani ya jagorance shi sallah in ba da izinin shi mai gidan ba duka wannan idan ya ba da izini ana iya aikata haka amma dai ba izini wannan haramun ne ga wani ya zo ya yi anan shi ne nan manzan Allah sallahu Alaihi wasallama da ya zo ya sabke shi ya ajiye shi a hannun shi ko ya zamnar da shi a hannun shi na dama wannan shi ke nunawa ko da haraka protocol presence tana harawa ne daga hannun dama shi na dama shi ne wanda ake gani ya fi kowa mutunci hannun dama sannan a koma hannun hagu sannan dama sannan hagu haka ake tahiya wannan yana daga cikin tsari na sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda bature ya dauka yake cewa to ya zamnar da shi a hannun shi na dama sun maƙala sai yake cewa haza ammi wannan da kuke kallon shi ai baffa na ne kanan baba na ne yake cewa fa man sha'a duk wanda yake so falyubahi bi ammihi shi ma yayi tinkawo da baffan shi kamar can baya da muka kalla da muka huce shakhsiyya tawa wanda manzo Allah khali ne dan babba dan uncle ne me ake kira dan uwa na kanan uwa dan dangin uwa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wane ne a karatun mu na can baya mun karanta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadha khali yace cewa wannan wannan dan uwana ne na wurin uwa matsayin uba yake mini yake cewa wanda yake da wa yake da irin wannan babba wa yake da irin wannan uncle in kama in ba wa yake da irin wanda yake da irin wannan uncle ya kawo mini irin shi wane ne Allah kai mu sati na gaba wala musa kai zaka samu wani ko Allah kai mu yake cewa wanda shi ma ya ga dama ko wanda yake iyawa shi ma ya mana tunkawo ko ya huto ya tunkawo da shi ma babbanci wannan yana daga cikin zolaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi tare da sahabban shi yarda Allah shi tabbata a gare shi fa qala al-abbas sai al-abbas yake cewa ba'd al-qawl bayan yayi wata dogon hira tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan he ya tike karshen magana shi ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah kun ga a matsayin shi na uba bai zo ba ya takaita akan matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama girman dai da aka ce ku kiraye shi kadda ku kiraye shi da Muhammad hatta da ubangiji yana jin yaunin ya kiraye shi da sunan shi na Muhammad ta kaji a ko'ina a cikin Qur'ani ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu sai wuri guda biyu wanda ku gani an kiraye shi da sunan shi na Muhammad shi ma kuma dan a nuna fifiko ne akan wa'ansu ya kiraye shi bayan ya da hirar shi yake cewa ya rasulallah ya ma'aikin Allah ƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa walima la aqulu wa anta ammi yake cewa yaya za a yi a ce ba na ce ba wanda ya ga dama ya hoto shi ma ya nuna mana babban shi kuma lal alhalin kai kai ne dan kai kai kai ne babba na walima la aqulu ta yaya ba zan hudi ba wa anta ammi kuma kai kai a matsayin babba na fa kake fa yake cewa wa baqiyatu aba'i kuma da sauran iyayena shi shi kadai ya mai saura a wannan lokacin yace wal ammu walidun shi kuma babba a duk inda yake to kima uba ne fa sawa'un karami ne shekarun ku daya kanan babanka ne an ahe ka kamun shi ko an ahe shi kamun kai a matsayin dai uba uba ne shi dai wan uba kanan uba uba ne kuma yana daga cikin al'ada wadda aklabiya wadda muke ɗauka zan mu ga haƙƙin da zan mu iya ba wa iyayenmu to zan mu tauye a kan haƙƙin da zan mu iya ba ƙanninsu ko yayansu shi kuma wannan bai daga cikin sunna yana daga cikin sunna kula da irin kular da zaka yi wa ma'ahinka ka kula da ƙanin shi ka kula da yayan shi wannan shi ne bayar da haƙƙin da ya dace lasiya ma lokacin da Allah ya yi wa ma'ahin rasuwa to baka da wani wanda ya kai su duk irin kyautatawar da zaka yi wa wannan ma'ahinka to wajibinka ne ka yi musu leka ku gani yana daga cikin sunna ko yana daga cikin abin da aka yi wasiya gare mu shi shine isali wuddil aba isar da soyayya ko kauna ta iyaye idan ma'ahinka yana da soyayya ko yana da wata kauna tsakankanin shi da shi da wani to wajibinka ne bayan mutuwar shi kai ma ka sadar da irin soyayya da take tsayankanin ma'ahinka da wannan mutum to ina to gawa ina ga kanan ma'ahi wannan yana da kyau mu dage mu zage ne damtsi akan wannan mas'alar Allah datar da mu mai yana daga cikin abubuwa wanda suke karawa bawa kwanuka shine irin wannan sadar da zumunci da kyautatawa makusanta wanda suke wanda suke wajibi a kyautata musu Allah datar da mu kasancewar lokaci ya ja zan mu tsaya ana abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da walinmu mu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makoman mu bukatun mu na alkhairi muna tawassali ga wannan karatu da muka yi da wannan zama da muka yi Allah ya biya mana su abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana su Allah ya shiga cikin al'amurrukan mu ya dawo mana duniya da lahira ya ruha mana asiri ya ƙara ruha mana asiri ya ƙara lakafa na mana a wannan rayuwar ta duniya da ta gobe kiyama kuma ya mana albarka ya yi wa zuri'an mu albarka ya sanya aljanna ita ce makoman mu muna tawassali ga wannan zama da muka yi duk wanda yake bara addu'a a gunmu muna fatan Allah ya biya mai bukatun shi ya sanya albarka a ciki mu ma ya sanya dukkan bukatun mu wanda ya biya mana ya sanya albarka a ciki wanda ma muke hange ubangiji ya datar da mu ya biya mana su اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك